الحمد لله الراهبون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحم من في الارض يرحمكم من في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخنا بهذا المحضر ويسعد في بنظرة تأتي لنا بالظفر وننفسلي كنا a cikin warkar da marasa lafiya da kuma waɗanda suke fama da su suka iri iri
قال حدثنا أبو إسحاق الحبار حدثنا أبو محمد بن النهار حدثنا أبو الورد عن البركي عن ابن شهاب عن زياد البكاري عن محمد بن إسحاق حدثنا ابن شهاب وعاصم بن عمرو بن عمر بن قتادة وجماعة ذكرهم بقضية أحد بدونها da waɗansu jama'a wanda ya ambace su a ƙaziyar nan ta uhudu ya faɗi ta da tsayinta قال وقالوا قال سعد بن أبي وقاص ya ce sun faɗa cewa sayin na sa'adu ɗan abi wakasin ya faɗa إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن أولد- لئن أولد الزعم لا نسل له فيقول إن بهم- بهم cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana miƙa mun wato kibau wanda a jikinsu ma babu tsinin ƙarfen ita kibiya galibi wato ice ne ake fifekewa a sassaƙe shi haka mai bai fi tsan- tsayin zira'i ɗaya ba amma daga can kansa sai a yi masa wato kai na ƙarfe mai tsini wanda yake ya kamata kan bashi to sai a sa shi a saman shi wannan itacen idan an yi harbi da ita to wannan karfan shi ne zai kisan ba wai itacen ba to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annan ya dinga mika mun kibau wanda a jikinsu ma babu wannan karfan ya cire wanda a hakika shi ne kibiyar ba wani abu ba amma ma'aiki Allah sai riko mun wannan karyayyar wato a kibiya ya ce ungo ya harbi da wannan
وقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن ربي أرسلك قد hakika shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi harbi da kibau a wannan rana ta ranar uhudu ya yi harbi daga cikin kwarin wato bakansa har sai da ya zama ya kari
وأصيب يومئذ عين قتادة يعني ابن نعمان a wannan rana aka yi yi wa idanun ƙasar bin da Oman aka yi masa rauni حتى وقعت على وجهه har sai da ƙwayar idan ta zazzago akan kulukucinsa
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم Sai shugab- حسن عينيه sai ya ɗauki idan ya kai wa ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya masa kukan cewa ga yadda aka yi mun ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya mai da idan ya liƙa kuma idan ya koma lafiya har ma ya zama ya fi kyau daga ɗayan idan da ba a taɓa ba
ورواج السر قتادة آخر بن عمر بن قتادة ويزيد بن- بن عياض بن عمر بن قتادة
haka na wato ƙatadatu ko kuwa ibn umara asu ibn umara ya rawaci wannan kisa ta ƙatadatu kamar yadda shi ma yazid ibn ayyadin ibn umara ibn ƙatadatu shi ma ya rawaci ta
وروى أبو سعيد الخدري عن قتادة abu sa'irin alhujri ya rawaita wannan kissa daga sai na kata da tu ووثق على عبد الرحمن في وجه أبي قتادة في يوم ذي قر- ذي قرن ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya yi tofi a mahallin da aka yi harbi da shi da kibiya a fuskar sai na abi kata da wato a ranar da aka yi dagar zikaradu
قال فما ضرب علي ولا قام ya ce ma'aiki sallallahu alaihi sallama bai yi duka ba a jikina ba sai da ya sa hannu da ke ni ba kuma kamar da bai mun wani rauni ba ce zai ciro abin da ke ciki na kibiyar da ta mutane a ciki ko wani abu kudin taba gurin ya shi kenan sai warki
وروى النسائي عن عثمان بن هنيف al-imam an-nasa'i ya rawaita ga sayyidina usman dan hunayfu أن أعمى قال يا رسول الله قل الله أن يكشف لي عن بصري cewa wani makahu ya ce da ma'aikin sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikin Allah ka yi addu'a ka roki ubangiji ya bude min magannaina ya bude min gidanuna
قال فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ma'aikin Allah ya ce ka je kai alwala sannan kai sallah raka'a biyu ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نذير رحمتك sannan ka ce ya ubangiji ni ina fuskantuwa ya zuwa gare ka da alfarmar annabinka kuma annabina shine annabin rahama muhammadu يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري ya muhammadu ni ina fuskantar ubangiji na iz- wato da albarkarka ina roƙonsa ya yaye mun abin da idanuna yake ciki ma'ana yadda nake halin makanta to ina son gidan ya buɗe
اللهم شفيه في ya ubangiji ka ba ma'aikin allah ceto a cikin lamarina ka ba shi iko ya warkar da ni
قال فرجع وقد كشف الله عن بصره wannan makaho ya tafi yadda ma'aikin Allah ya sawara masa duk abin da aka ce din nan ya je kafin ya dawo gurin idan ya bude sai gashi ya dawo ido tarwai yana ganin kowa
وروي أن ابن ملايون العبد الذي أصابه استسقاء
an rawaito cewa ibn mala'ibin al-sunnati shi ma wato cutar kishirwa ta kama shi duk irin yawan ruwan da zai sha ba zai koshi ba
فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم sai ya aika gurin shugaba sallallahu alaihi wa sallama فأخذ بيده حسوة من العرب فدخل عليها to dan aishin yazo ma'aikin Allah sai da ki dan wani tafi ɗaya na ƙasa haka tarbaya ya ɗebo sai tofi a cikin tarbaya ya bashi ce kai masa ثم أتى رسوله ya ba dan aikin nasa فأخذ متعجبا يرى أن قلب لأبيه
da aka kawo masa to, shi ibn mala'ib al-asunna din da aka kawo masa sai ya karbi wannan kasa yana mamaki yana ganin ko dai izgili dan aikin da yake masa anya ma ka je ka ga annabi abin da nace kuwa in ce masa ina fama da cutar kishiwa kuma ya bani kasa anya ka ga masa Mhm.
فأتاه بها وهو شفا فشربها فشفاه الله wa huwa ala shafa ya zo masa da ita a lokacin yana kan gargaran mutuwa kishirwar ta kun sake shi lahira amma ana kawo masa wannan ƙasa ya ɗiba ya hambuɗa shikenan sai ya warke sai zama ba sauran kishirwar kuma tare da shi
وذكر الأيلي عن عزيز بن زيد ويقال فريك
al'imam al'ugairi ya rawaita ga sai na habibu ɗan fudaiku ana cewa kuma ɗan fudaiku ne ba ɗan fudaiku ba أن أباه يبت عيناه cewa mahaifinsa idanunsa ya yi fari fat ya jina gani وكان لا يبصر فيهما شيئا ya zama ba ganin komai saboda wannan bakar ko bakin kwayar da ke ciki dama shi ne ganin da haka yayin da wannan bakin ya bace toje ne gani za ka yi wabiyar zata aina hu gani huzun kamar yadda zai suka sauke yusufa da haka shi ma sai je na gani kwata-kwata
فنفخ فنفخ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه فأبصر
ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya tofi a cikin idanunsa sai idan ya bude ya dawo yana gani فرأيته يميل غير في المرج أي.
ويقول ثمانين sai da na gan shi yana sa gare cikin allura lokacin ku shekararsa tamanin kasan ku tsoho dan shekara tamanin kuma idan lafiya lau yake ya sa ma zare cikin allura ai yi kokari to balle shi idan ma gashi yadda ya zama amma saboda addu'ar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai da abin ya same shi haka
ولم يكن صور بن حسين يوم وجد في نهجه an jefi kursumu dan husainu a ranar yakin uhudu aka harbe shi a cikin kirjinsa وقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم به فأبرأ fa bara'a فبرأ sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa tofi da ya masa tofi shikenan sai ya warke
وصبر على شدة عبد الله بن حنيف فلم يمد تمد
haka na ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya yi tofi a kan wani rauni da ya samu abdullahi bin unaisin rauni ne fatarsa ta kece jiniya ta zuba da ma'aikin Allah ya basu tafi daga nan ba ta ƙara yin jinin bai ƙara fitowa ba
وتفلت عينا أيديهم يوم هيبر وكان رجلا فأصبح ضائعا ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi tafi a cikin idaniyar sayan na aliyu a ranar yakin haibara a halin yana fama da ciwon idanu sai ya zama ya warke daga nan bai kuma samun wato ciwo ba
ونفخ على ضربته بسائر سلمة من الأقوال يوم هيبر فبرأت
ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi tafi a bisa wani ciwo da ke jikin kafar wato yana jikin kafar salamatu bin akwai a ranar yakin haibara ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai masa tafi shi ma ya warki
وفي رجل زيد بن معاذ حين أصابه السيف haka na yayi tafi a kamagun sayyidina na zaid bin mu'azim sanda aka yi masa sara da takobi ma'aikin Allah ya tafi kuma sai ya warki
إلى الكعب حين حين قتل من العشرة فبرأت an sari kafar tasa har wajen idan sawu lokacin da ya kashe ibn al-asharash to da ma'aikin Allah ya masa tafi kuma sai ya warki
وعلى فات علي بن الحكم يوم الحملة إذا انتصرت فبرأ مكانه shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi tofi a bisa kafafuwan nan kuma kyangen wannan ta hakamu bini ta aligar da hakami a ranar da aka yi yakin ganuwa yakin gwalalo kafar ta kare amma da ya masa tofi sai kafar ta koma ta haɗe وما نزل عن فرسه bai sako da kan dokin sa ba ma a inda aka karya kafar ma'aikin Allah ya tofi shi shafa kafar shi kenan sai kafar ta miƙe kur kuma karaya ce ba tun bai sako daga doki ba
واشتكى علي بن ابي طالب فجعل يدعو
sai na ali na abi dalibin ya samu kansa a cikin halin rashin lafiya sai ya haɗe yana addu'a فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشفي او اعجزي sai ma'aikin Allah ya ji da aka shi ma sai taya shi ina ta ubangiji ka bashi lafiya ka warkar da shi
ثم فرغه برجله فما اشتكى ذلك الوجه بعد ma'aikin Allah ya sa kafa ya zungure shi da kafa haka ya dake shi da kafa daga lokacin bai sake jin ciwo a inda yake jin ciwon ba shi sai na yi
وقد ابو جهل يوم بدر يدم او بن افراء فجاء يقبل يده Abu Jahil a ranar yakin Badar ya yanke wato ya sare hannun Mu'awwaz bin Afra ya dauko hannun ya kawo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da suke mu
فمسك عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والفتها التي قد ma'aikin Allah ya karɓi gun- guntun hannun da aka kawo ya yi tofi a jiki kurin ya liƙa shi a gurinsa sai ga hannu ya miƙe ya haɗe رواه ابن وهب ibn wahabin ne rancen nan ومن روايته ايضا ya zo daga ruwaya nan ta ibn wahabin daɗa ان عمير بن يس- بن يسار اصيب يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa wa haibu bin yasafin an yi masa rauni a yakin a ranar yakin badar tare da shugaba sallallahu alaihi wasallama بضربة على عاتقه shine an yi masa sara a bisa wato ke wato kafadarsa حتى مال شقه har sai da ya zama tsagin jikinsa ya ɗan karkata haka kamar zai faɗi
فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفق عليه حتى صح ma'aikin Allah ya tallago inda yake neman faduwar a jikinsa ya dawo da shi ya daidaita shi ya yi ta tofi a jiki har sai da ya miƙe ya haɗi kuma ya zama ya warke
وأتته امرأة من من- من الأجل معها سبيل به بلاغ لا يتكلم wata mata ta zo shugaba sallallahu alaihi wasallama daga hasamu tana dauke da wani yaro karami wanda yake na fama da wata irin jiya baya iya magana kwata-kwata
فأتي بمال فمضمض فاه وغسل يديه sai aka kawo ma'aikin Allah ruwa yake a kawo ruwa aka kawo ruwa ma'aikin Allah ya kurkura bakinsa a cikin ruwan ya tofa sannan kuma wato ya wanke hannayensa a cikin ruwan ثم أعطاها إياه وأمرها بسبه ومسجده sannan ya ce to ga wannan ruwa a bashi a dinga shayar da shi kuma a dinga shafa masa a jiki
فبرأ الغلام وأقل أقلا ذو أقول الناس daga lokacin yaron ya warke kuma yayi wani irin kaifin hankali da kwakwalwa wanda ta wuce hankalin mutane da kwakwalwar mutane ai da nan gurma insha Allah ba ta aka ya karanta wasu kulakuzai ko ya rubuta wata ayatul kursi ko ya rubuta wata yasin kurin ya ɗibi ruwan ya kurkura bakin sai mai da shi ciki ya sa hannunsa ya wuce cuɗa ya wanke hannunsa a ciki ya ce a ji a bashi shi kuma ka ce ba za a yi tabarruki ba za a nemi albarka daga shugaba ba sallallahu alaihi wasallam ko daga masu albarka ba
وعن ابن عباس
ya zo ga sayyidina abdullahi dan abbasin جاءت امرأة من الحارث يوم wata mata ta zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama tare tare da ɗanta wanda yake na fama da taɓin hankali ma'aikin Allah ya shafi kirjin yaron kawai sai aka ga wani irin wato kakari sai amai sai aka ga wani abu ya fito daga cikin cikinsa misalin ɗan ƙaramin kwaikwayo haka baki wani abu ya fito kamar kwaikwayo amma ɗan ƙaramin baki kawai ya amansa shi kenan abin ya tafiya sa shi kuma sai warke cutar ta tashi ta yaye hankalinsa ya dawo maimakon hauka da yake mama da shi wajen da rashin lafiya a shi dama wannan abin da ke cikin cikinsa shi ne matsala tukunya ta kifo a kan damtsan muhammadu bin haɗibin lokacin yana ƙaramin yaro ana tafasa abinci kawai tukunya ta kifi a kan damtsansa فمسح عليه ورآله وسفله ya فقرأ به eh aka kawo ma'aikin Allah shi wannan yaro ya yi tofi a hannunsa ya shafa masa ya yi masa addu'a nan take warki asalin abin da ya sa in ƙuna ta samu mutum ake kai su gurin sharifai kenan yi masa addu'a
وكانت في شراء
kanta ta kasance a hannunsa sai na shura habilu aljufiyu wanda yake yana hana shi ya rike takobi ba kuma ya iya rike wato linzamin dokinsa ko dabbasa in ya hau saboda kanta sai masa yawa hannun da ciwo yake sai kuma ma yake Allah ƙara ta tare sun lai kanta ta hana na aiki ba na iya rike takobi a filin yaƙi ko ba na iya rike linzamin doki ma yake Allah ya ce mu gani ya kama hannun haka ya dinga murzawa dinga murzawa dinga murzawa bai gushe ba yana murza tafin hannun nasa har sai da aka kanta gaba ɗaya babu ta tafi ko bai ba ko tabo a jikin babu ba kuma ciwon sallallahu alaihi wasallam wata yarinya wata kuyanga haka ta roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san mata abincin da yake ci yana cikin cin abinci lokacin maki Allah ya ɗiba ya miƙa mata abin da ke gabansa to na ma ita yarinyar ba mai kunya ba ce irin haka dai ta san akwai irinsu wasu 'yan matan sai a hankali to ba ta da kunya da ma ita Allah ya ɗebo miƙa mata ce a ba wanda nake so ba wanda ke cikin bakinka nake so ka ɗebo ka miƙa mu na bakinka za ka ciro kawai ma'aikin Allah sai zan zo abin da ke cikin bakin nan zai miƙa mata saboda shi shugaba sallallahu alaihi wasallama bai kasance akan tambaye shi wani abu inda yana da shi kuma ya hana ba tunda dai akwai na bakin nasa gashi sai kai bai miƙa mata
فلما استقر في زوجها ألقي عليها من الآيات ما لم تكن امرأة من ولدت أشد على أهلها ai tana cin wannan abu da ma'aikin Allah ya riga ya soma taunawa ya haɗu da yawun bakinsa ya ciro miƙa mata ta ɗauka ta ci a baki yana sauka a cikin cikinta sai zama an jefa mata ta irin kunya wadda duk garin madina ko ba wadda take ta kunya ne da ku ga yadda take ballaga za ce hakan nan gacin duk an san ta dai a tana cin abin da yake daga bakin manzo Allah ya fito shikenan sai zama kunya kuma aka lullube ta da irin kunya duk madina ba mai kunya ta kuma yanzu Hmm.
فصل wannan fasali kenan جاءت الآية صلى الله عليه وسلم a cikin sha'anin amsa addu'a shugaba sallallahu alaihi wa sallama هذا باب واسع جدا alƙali ya ce wannan fa babi ne wanda yake mai faɗi ƙware da gaske وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة بما دعا له وعليهم متواصل على الجملة معلوم ضرورة
shi dai amsa addu'a shugaba sallallahu alaihi wa sallama ga jama'a saboda in yi musu addu'a ko yi addu'a lahum ko yi addu'a alaihim yin addu'a lahum yana nufin ya musu addu'a ta gari in kuma yi addu'a alaihim to ya yi musu addu'a baka ta halaka to duk biyun duk wanda ma'aikin Allah ya yi wa mutane ko ta kirkin ko kuma ta neman a halakar da su din kuma a amsa ta nan take to wannan mutawatirun Allah jumlati abu ne wanda yake ya kai haddin tawaturi mun sha faɗa wannan darasi cewa shi tawaturi abu ne da ba zai karɓi sarrifantarwa ba ba zai yi ga ƙaryata shi ba saboda yawan waɗanda suka rauci hadisin daga tabi'ai da yawan waɗanda suka cira shi daga ma'aikin Allah daga sahabbai da yawan waɗanda suka cirata daga su tabi'an daga cikin tabi'ina har hadisin ya iso ga masu wallafawa daga marubutan hadisi irin su Bukhari da Muslim to yawan waɗanda suka rawaito hadisin ya sa ba zai yi a sarrifantar da hadisin ba dole ma a ce hadisin ya inganta shine ma'anar tawaturi to a wannan babi na magana amsa addu'a ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam nan take in yi addu'a to abu ne da ya kai haddin tawaturi da yawa daga cikin masu ruwaya suka rawace shi hakika ya zo a cikin hadisin da sai na huzai fatu shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya addu'a ta alheri ga wani mutum wannan addu'a ta kan shafi har ɗansa ma da ɗan ɗansa jika kenan da jikan jika duka ta dinga bin zai su kenan
حدثنا أبو محمد بن الأساجي إلى الدارين حدثنا أبو القاسم هاشم بن محمد حدثنا أبو القاسم الألبسي حدثنا أبو زيد البروزي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا رمي حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال an karba ga sai na anasu da an tabbata gare shi ya faɗa mahaifiyata ta ce ya ma'aikin Allah ga dai hajiminka nan anasu kai masa addu'a ma'aikin Allah ya ce ya ubangiji ka yawaita dukiyarsa ka yawaita 'ya'yansa kuma kai masa albarka a cikin abin da ka bai shi ya zo a cikin ruwaya nan ta sai na ikimatu annas ya ce da Allah nake rantsuwa wallahi dukiya ta sai ta zama mai yawa kuma cewa ƴaƴaye na da ƴaƴan ƴaƴaye na yau an kai inda ana kirga su ne da misalin ɗari ba dai da gomomi ake lissafa su ba sai dai ka ce ɗari kaza ba dai goma goma so kaza ba daga ƴaƴa zuwa jika da nake da su a yau to magana ɗaruruwa ake sai na anan sai ce ni ban san wani mutum wanda ya samu yarwar rayuwa kamar irin yadda ni na samu ba ban san akwai shi a duniya ba da hannu na dinnan kan mutu sai da na binne ƴaƴa ɗari yau na haifa a cikin ciki na wannan ya mutu yau in je in binne shi gobe ne ya mutu jibo ne ya mutu sai da na binne ɗari wannan ba wa inda ya bari a duniya ba fa wanda suka riga shi mutuwa kenan ƴaƴa ɗari sai na anas dan ya ƙara bayani yace ba fa ce ne da ku bari ba ba bari a cikin waɗannan ɗarin eh banda waɗanda aka barin su ba a kai ga haihuwarsu ba wanda aka haifa sosai aka mai suna aka san waye shi kuma ban ce da ku walada waladin ba jikoki banda jikoki ƴaƴa kawai da suka fita daga cikin jikina kan mutu sai da buna ɗari a san da yake magana yake faɗa wannan to kai yaya kuma addu'a ma kin Allah sai guda ɗaya ka ratsa shi Allah ka yawaita dukiyarsa ka yawaita ƴaƴansa abin da ya faɗa ke yana daga wannan addu'ar da shugaba sallallahu alaihi wasallama yayi wa sayyidina Abdurrahman dan Aufin cewa Allah ya sanya albarka a cikin lamarinsa sayyidina Abdurrahman bin Aufin yace wallahi sai ta kai saboda tsabar addu'a ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko dutse na tsaga naga dutse haka akan ƙasa na dan murgina shi amma an yi like sai na sadda dinari a ƙarshen sanadi ba saboda haka abin ya zama duk inda na sa hannu sai zama kuɗi kawai ko dutse na tuntsire hakan nan sai ga zinari a ƙasa ban mai wani aiki ba kenan ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi budi ga sayyidina abdurrahmanu أخذناه من شركته بالفقوس حتى مجلت فيه الأيدي bayan da shi abdurrahman bin aufin ya rasu allah kara masa yadda sai aka dinga tono zinari a ƙasa da diga aka dinga saro zinarai saboda dukiyar da ta yi yawa ya zama da sai dai ma ya je ya haƙa rami ya bubbinne ta haka ya dinga yi ya haƙa rami can ya binne dukiya can ya haƙa rami ya binne dukiya zinari can zinari can kamar da aka ce yanzu wasu masu gatan suke yi eh ba kama suna eh? an ce inda ake taba lahirar da ta kidnapping da harkar boko haram da mafi yawa dai akwai abin da aka zama a wani ake ɗiba da aka sai a hargitsa garin da gangan zama ya gagari jama'a don a ta ɗiba cikin fashe hankali an ce wanda suke ɗeba-ɗeban akwai wanda aka faɗi a nan dirrika kawai yake cika da zinari sai dai sa a yi filin ɗinsa kawai ajiya ajiya su ba ma abin da dukiyar da yake da ita ma tun zamanin shugaban kasa wani tun duniyan ma na kwance kenan tun wannan zamanin gina da dukiyar da shi kansa ya san yayan sa ba sai karar da ita amma zuwa yanzu bala'in da ake ciki din nan kenan har yanzu yana nan aikin kenan sai dai a cika mar duro a mai da zarar a yi silin ɗinsa kawai a je a jirgi to shi abdurrahman bin aufin Allah ƙara masa yadda haka ya dinga bubban da zinari guri-guri da ya mutu aka zo aka dinga saro zinari daga cikin ƙasa inda ya bunna bunna da digogi diga ake sara ana ɗebo shi har sai da hannaye suka kanta saboda yawan saran da aka dinga yi na ɗiban zinari da dagwal
وأخذت كل زوجة ثمانين ألفا وكل أربع an ce matansa hudu amma kowace daga hudun nan sai da su ɗebi kimanin wato dinari dubu tamanin a matsayin tumanin takaba وقيل مئة ألف ila ma aka ce a wa yake magana dubu tamanin dubu ɗari ne وقيل بل سولها إحداهن لأنه طلقها في مرضه على نيلكم وثمانين ألفا wanda ya ce a ba ku gane yadda ruwaya take ba ne ai wannan dubu tamanin da ake magana wata matarsa sai da ba ta mai takaba ba ya sake ta kafin ya mutu kuma ya zo ya rasu to ita da yake ba ta da garu ba ta cin wanda za a ba tumanin takaba shine aka ɗan yi mata alheri wannan dinari dubu tamanin ɗin to alheri ne aka wata wadda suka ɗan taɓa zaman arziki da ita ba ta yi mai takaba ba ne ita ba ne mutum sharif akwai aiki ga wanka ba a dai mutum ya gaji shi an ce ko ƙasa ya kasa sai ya ci riba ko ba na abu ne kuna addu'a ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi
وأوصى بخمسين ألفا بعد صدقات الفاشية في حياته وأوارث العظيمة bayan irin addu'a- sadakokin da ya dinga yi wanda shahararru ne kowa ya san su a zamanin rayuwarsa irin yadda yake kyauta ba zi ba gani kawai baya so da kuma irin yadda yake sadar da zumunta a cikin danginsa ya ba wannan yau ya ba wancan gobe amma tare da haka sai da ya yi wasiya cewa in ya mutu daga cikin dukiyarsa a ɗebi dinari dubu hamsin a bada shi sadaka kafin a fara magana rabon gado
أعتق يوما ثلاثين عبدا a rana guda ya taɓa 'yan tabawa guda guda talatin
وتصدق مرة بدين فيها سبعمائة بئر wata rana shi sai na abdurrahman dan auhu ya yi sadaka da ayari guda na fataucinsa da ya dawo daga daga fatauci a cikin fataucin akwai raƙumi guda 700 dankara da kayayyaki kala kala yace duk a bada su sadaka dan Allah da raƙumin da abin da raƙumin ya dauko su duka a bada su saboda Allah raƙumi 700 وردت عليه تحمل من كل شيء
eh raƙuman sun zo su dauke da kowane irin nau'in kaya wanda yake na kasuwanci kamar a ce ɗan kasuwa ne kwantenoninsa sun sauka ya ce guda saba'in ɗin nan ka abu da ko ɗaya duk a raba wa miskinai a irin wannan wata ma misali eh sai kayan sallah ko su samu abinci da sha ko wasu abubuwa irin mu to shi aka yi nasa Allah ya ƙara masa yadda Hmm? Maratu?
فسكت بها وما عليها ya yi sadaka da wannan raƙuman da abin da suke ɗauke da shi وبأكتافها وأعلامها ya yi kuma sadaka har da siradanta da shimfiɗinta
ودعا لمعاوية بالتمكين فنال الخلافة ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi wa sai na mu'awiya addu'a cewa Allah ya kafa digadigansa a ban ƙasa to sai ya samu halifanci shine mulkin da ya yi bayan abin da ya faru ya faru wanda yake ba sai an tara sa ba
ولسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يجيب الله دعوته
ya yi addu'a ga sai na sadu dan abi wa qasim cewa Allah ya sanya sirrin mustajaba a harshensa duk in yi addu'a sai Allah ya amsa shi sai na sadu وما دعا على أحد إلا استجيب له daga nan shi ma sai zama kun faye kun mai zaman kanta da ya yi addu'a kan wani sai Allah ya amsa duk addu'a da sai sai ta fada
ودعا لحزب الإسلام بعمر رضي الله عنه أو بأبي جهل فاستجيب له في أمراء ma'aikin Allah ya yi addu'a cewa Allah ya buwa yadda musulunci ya tsaye daga cikin umaru umaru guda biyu shine umar dan haddabi ko kuma amr bin hisham shine abu jahil da Allah ya tashi ansa addu'a sai ansa ta kan sayyidina umar dan haddabi ya zama shine sababin buwayar musulunci aka je da koye koye a cikin yin ibada da kuma addini وقال ابن مسعود رضي الله عنه Abdullahi bin Mas'ud ya faɗa Allah ya yarda gare shi ba mu ba mu gushe ba wato muna ababen buwayarwa da ɗaukakawa tun san da sai na umar ya musulunta shikenan sai buwaye ya samu musulunci yanzu da shi yake faɗa kan sai na umar cikin sira ni islamin haza bal ala zabi din wa ala bal ala zabi din al ala dinu ba da islamin haza bal ala zabi din eh musulunci ya ɗaukaka bayan musulunta sai na umaru sai shi wuce a ba haka ba ne ba haka ba umaru da ya musulunta bayan ya ɗaukaka bayan ya musulunta shi musulunci ko da umaru ko ba umaru ko da koma wane ne a duniya ko babu shi kuma zai ɗaukaka zai buwaya abin da yake a hakika a tsira cewa daga kan musulunci sai na umar musulunci ya fito fili aka daina koyi koyi kuma aka jira shaka kafare amma abin da yake a hakika kuma ba a zahiri ba cewa sai na umar shi ma ɗaukaka ya samu da ya shiga musulunci duk wanda ya shiga musulunci shi ya girma ba musulunci ne ya girma da shigar sa ba da aka shawar Allah sai hada jin duka da shari'ar da hakika eh kar kuma mutum ya fara jin cewa ai Umar shine ma kaza shine ma kaza a'a Allah ya kara masa yadda duk shine kam amma shi ma daukaka ya samu da sababin ya shiga musulunci ko da yake dai musulunci ya buwaya a hakika ta sira ta tarihi daga san da ya musulunci kishirwa ta samu mutane a cikin wasu daga cikin yaƙe-yaƙen shugaba sallallahu alaihi wasallama sai sai na umar ya nemi shugaba sallallahu alaihi wasallama ya addu'a a samu ruwa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a sai wani girgije ta so ya shayar da su iya hajjatahun bukatunsu na ruwa sannan daga nan sai ta yayi ودعا في الاستسقاء فسقوا ثم شكوا إليه المطر فدعا فسقوا
a cikin hadisin istisqa'i neman sha da ruwa wanda wani mutum ya zo daga cikin larabawa ma'aikin Allah yana kan mumbari yana hudu ba a madina ya ce ya rasu da lahi dabbobi sun soma halaka saboda rashin ruwa iyali suna nema su halaka ruwa ba duk shukoki sun lalace sai addu'a ubangiji shahid da mu ma'aiki sallar sai ta gano yana Allahumma maskina ko gaisan wadakan gadakan yana ta sufanta ubangiji irin ruwan da yake so Allah ka sauka mana da ruwa ma mako ka shayar da muka za ma'aikin Allah bai aje hannunsa daga wannan addu'a ba sai da ruwa sama ya goce aka dinga keta ruwa aka dinga keta ruwa ran juma'a aka addu'a kowa da kada kai gida a guje mutane suka je gida kowa ya jike sarkaf tun wannan juma'ar da aka dinga zazzaga ruwa ba a fasa ba har sai da sati zagayo ana ruwa sai dai ruwa ya dan daga sai sake dawo sai ruwa ya dauke sai dawo sati ya zagayo ana tafka ruwa gari ya jike ya sharkaf masha Allah ya kuma dawowa juma'a ta zo an shiga masallaci an fara hudu ba wannan balaraban kawan da wanda ya wancan addu'a ran nan ya kuma tashi sai ya rasulullahi yanzu kuma dabbobin halaka suke saboda yawan ruwa ba saboda rashin ruwa ba yanzu kuma mutane ne masa halaka shukokin na ta wankewa kuma suna bin ruwa kai addu'a Allah ya rangwanta maki Allah daga hannu na ta hawalaina la alaina hawalaina la alaina ubangiji ruwa a gefen mu za a yi ba akan mu ba a gefen mu ba akan mu da ya kwaye ce ma Allah ya tsaye da ruwan kuka ba haka ba hawalaina la alaina hawalaina yana faɗa haka shi kenan ruwa ya dinga hadari dinga yagewa yana nashewa yana sharewa sai aga sama ta yi fari ruwan ya koma cikin dazza aka ta yinsa da a cikin muhajjika akwai wanda sai ganin wannan ruwan har yanzu ba fasa yin sawa ana ana yi har yanzu wannan ruwan bai tsaya jama'a shi Allah ba ta tsaye da shi ba ta yi a mai da shi gefen mu ba kanmu ba to ake ta yi sallallahu alaihi wasallam fa ta'ajjab min fahmi halil maqali kai mamaki yadda girgije yake fahimtar maganar manzo Allah in ya gaya masa annabi ya ce girgije tako taho ka sako da ruwa ya sako da shi ya ce to ja gefe kuma yanzu ka koma gefe kuma girgije ya koma gefe aka dan da ya samu mamaki ya aka girgije yake gane abin da ma'aishin Allah yake faɗa masa ne sallallahu alaihi wasallam mm وقال لأبي قتادة أصلح وجهك اللهم بارك له في شعره وبشره
ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a ga abikata da ko? ok wa ƙara da abikata ya faɗa ga abokata da ya ce a falaha waje huka Allah ya sa fuskarka ta yi shiri ba ko ta yi nasara da inda ka sa gaba ka samu nasara a ciki Allahumma barik lahu fi sha'rihi wa bashari Allah kai masa albarka a cikin gashin kansa da kuma fatar jikinsa
فمات وهو ابن سبعين سنة كأنه ابن خمس عشر سنة san da ya mutu shi abu kata da shekarar sa saba'in amma an kalle shi zaka dan shekara sha biyar ne fata sa dan ya je gab har yanzu ba ta irin mammatse wannan ta tsufa ko tsofaffi ba furfura ba duk ba kamar dan shekara sha biyar nan ko saba'in yake sannan وقال للنار لا يكبر الله فاتا ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya faɗa ga sayin na nabi ga sulci udiyar da Allah ta tabbata gare shi cewa kar Allah ya sa bakin kai wawulu saboda ya masa wata waka ya yi shi a cikin ta وما تأتى له سلم tun daga lokacin da ma'aikin Allah ya faɗi wannan haƙorin sa ɗaya bai ƙara faɗuwa ba وفي رواية ya zo cikin wata ruwaya daban كان أحسن الناس صبرا sai ya zama shine fi kowa kyan shirya a cikin mutane إذا سقط له سلم نبت له da أخرى zarar haƙorin sa ya faɗi har tsufansa in haƙorin ya faɗi sai wani ya fito ba a bar bakin sa babu haƙori ba saboda Allah ya ce kan bakin ya wawulu
وعاش عشرين ومئة
ya rayu ku tsawon shekara 120 amma kullum famfara yake bai gama ba
وقيل أكثر من هذا an ce ma ya fi haka ya fi 120 din ma
ودعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل ma'aikin Allah ya yi addu'a ga sayyidina Abdullahi dan Abbasin ya ce ya ubangiji ka san ka sanar da shi addini kuma ka sanar da shi fassara ta alqur'ani eh ka sanar da shi fassara alqur'ani فسمي بعد الأمراء أي- القرآن daga nan sai ya zama sunansa ma sai juya ake ce masa habru ma'ana habrul umma malamin al'umma duk abin da ya rikice a mas'alar addini to kokari ake a gano mai sayyidina Abdullahi bin Abbas ya faɗa akan ta to akan ta za a tafi haka na in ma'ana ce ta alkur'ani ba a gane ba to abin da za a saurara shine mai sayyidina Abdullahi bin Abbas ya faɗa game da fassara wannan ayar to akan ta za a tafi
ودعا لعبد الله بن جابر بن في صفقته في صفقة يمينه
ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a ga sai na abdullahi bin ja'farin cewa Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancinsa ko cinikinsa
وما اشترى شيئا إلا ربح فيه bai saba siyan wani abu mai ciri ba duk abin da ya kwance a kasuwa zuwa yake siye shi ko in kasuwar abu ta mutu aka ce ai yanzu kaza baya ja a kasuwa sai ce to bismillah bari mu gani da ya je ya siye shi kenan kasuwar abin ta daga ta gama eh har yan kasuwa zuwa suke same su rike shi arziki eh in yan bangaren abu kaza kasuwar su ta dan mutu sai da Allah ya zai sa- sa jari a ciki da ya sa jari shi kenan sai kasuwar ta daga Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya bamu albarka addu'a amma yake sallallahu alaihi wasallam ‘yan kasuwan mu Allah ya albarka a cikin kasuwancinsu, Allah ya azurta su tsatsa halal, barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya sauƙaƙa wa al'umma halin da ake ciki da da abubuwa, albarka wa'annan addu'o'i na shugaba da kuma ramana tasa sallallahu alaihi wasallam. Hmm.
ودعا لهم بداية البركة فكان عنده على من المعالي ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a ga sai na miƙidadu cewa Allah ya sanya albarka gare shi sai zama yana da dukiya mai yawa
ودعا بمثله له وكفل أبن الجاهلي ya yi addu'a irin wannan ma ga sai na ibn ja'ad ibn ja'ad shi ma an masa wannan addu'a wato urwatu bin ja'ad
فقال فلقد كنت أقوم بالقرآن فما أرجو حتى أربع أربعين ألفا urwatu ya ce na kasance ina ayawa ko ina zama a kunasa ba na dawowa kullum sai in ci riba ninkin ba ninkin kamar dubu arba'in haka ita kunasa nan gurin malaman sira suke saɓani mai ma yake nufi da cewa yana tsaya a kunasa domin kunasatu ma'anarta shara shara sai zama ko aikin shara na sa kaina sai na ci riba kamar dubu arba'in ba wani abu ba shara kawai sai in samu kuɗi da yawa ciki kila kuma aka ce ba fa haka ake nufi ba kunasatu ɗin nan ya zama alami sunan wata kasuwa ne a kufa sunan wata kasuwa ne a kufa ita ma asali saboda gurin da bola ce na ake zuwa tara shara to da gwamnatin zamanin ta kwashe sharar daga wajen ta gyara gurin sai ta bai da shi kasuwa sai zama sunan bola bai bar gurin ba dai har yau ana cewa gurin kasuwar bola to ita ce kunasa to wallahu alam kila nan yake nufi yana zuwa yi kasuwa sai ya ci riba kamar ta dubu arba'in wannan kuma shine zai fi kusa ya zuwa ga abin da tunani zai fi ganewa fiye da wancan na farko wallahu alam
وقال البخاري في حديثه al buhari ya ambata a cikin hadisinsa وكان لو اشترى التراب لجهته ya kasance ko da ƙasa ya siya sai ya ci riba a cikin ta ورمي مثل هذا للجرد أيضا an rawaita irin wannan ma ga sayan na garkada su daɗa ونزل له نار فدعا فجاءه بها يساوي حتى رجع عليه wata saguwa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta ɓace gabaransa sai ya addu'a sai ga guguwa ta koro masa ita har inda yake
ودعا لأم أبي هريرة فأسلمت sai na abu hurera ya zo kawo ma'aikin Allah kuka sai rasulullahi babata maimuna ko kuma maimanatu wallahu a'lam an yi sabani cikin sunanta ko sunanta maimunatu ko sunanta maimanatu babata nayi nayi na rasa yadda zan yi ta ki shirya ta ki bin Allah ta ki ta ashi musulunci sai addu'a ya rasulullahi Allah ya shiri kirjinta ya haskaka zuciyarta ta gane musulunci masha Allah daga nuce Allah ka shiri baba Abu Hurairah shikenan tana yana koma gidan ta kai zo ka bada kalmar shahadar nan ha an gama sai ta musulunta Mm.
ودعا لأبيه أن يكف الحر والقرة ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a ga sayyidina aliyu cewa Allah ya tsare shi zafi ya tsare shi sanyi Allah ka kiyaye shi daga zafi Allah ka kiyaye shi daga sanyi Mm.
فكان يلبس في- في الشتاء ثياب الصيف sai ya zama sayyidina ali abin mamaki ana cikin zafi amma sai ya sa maka riga falmar ai sanyi ana tsananin sanyi sai ya sa falmara ko ya sa riga ya shara ko kuma dai wata riga ta- ta lokacin zafi ita zai sa ya fito nan ku kuna ta fama da bargo kuna fama da jamfule ake ta wata kowace ce irin rigunan sanyi dai kuna ta sawa amma shi sai ya sa maka riga shafal shafal ma ta shan iska ita zai sa ya fito saboda bai jin sanyi
وفي الصيف ثياب الشتاء hakan ana tsananin zafin kuma sai ya sawo rigar da ake sa'a da sanyi sai ya sawo maka rigar saki eh ko eh, wace ce haka irin rigunan sanyi kuma sai ya sawo su a lokacin zafi shi bai jin zafin ولا يجيبه حر ولا برد zafi ko sanyi baya damun sai na aliyu
ولا الله لفاطمة ابنته ألا تجيئها الله يجزيها.
يجيئها ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji ga na Fadima cewa kar Allah ya sa ta ji yunwa a rayuwarta kar ta ji yunwa قالت فما جئت بعد nana fadima ta ce ni in kaga na ci abinci sai dai dan ibada ko dan dai haka nan dai marmari a danta ba amma ba ruwanta da yunwa ba ta jin ta dai ci abinci ko ta ci abin da amma ba dan yunwa ba kawai dan dai ha ka gani Mhm.
وسأل مصطفى بن عمرو آية بقوله sai na ɗufailu ibnu amru ya roƙi shugaba sallallahu alaihi wasallama ya suka masa wata alama da zai je wa mutanensa da ita ko sa musulunta فقال اللهم نور له
sai ma'aikin Allah ya ce ubangiji ka saka masa haske
fasada lahu nurun baina ainihi sai wani haske ya kunnu a goshinsa tsakankanin idanunsa biyu kamar torchlight fa qala ya rabbi akhafu an yakunu muslatan da sai shi sai na a ɗufailu ya ce to ubangiji kuma ina tsoron kar in je musu haka kuma su ɗauka ko inuwa ce ta afka ba dama tun da na musulunta na bar addinin su suna yi mun barazana iri iri suna cewa sai na ga abin da zai same ni yanzu suka ga wannan fitila ta kawa fuska ta aisha su ɗauka inuwa ce
fatahawwala ila karfi sautihi da aka sai hasken ya fito daga goshinsa sai ya dawo jikin saman bulalarsa kan bulalarsa bulalar doki وكان يضيء في الليلة المظلمة فسمي ذا النور sai ya zama saman bulala ta sa yana kunnuwa kamar fitila a cikin dare mai duhu daga nan ma aka samu suna zannuri ake ce masa ودعا على مبارك وأريدوا حتى است- حتى استفتوا قريش ma'aikin Allah ya yi addu'a baka ga mazaru kabila ce mazaru sai ya zama fari ya afka musu a sai da ƙwarisha suka zo suna magiya sannan ma'aikin Allah ya yi addu'a aka yayi musu فدعا لهم فسقوا ya musu addu'a aka shayar da su ruwa ودعا على كسرى دين مهزم كتابه أن يملك الله ملكه ma'aikin Allah ya yi bakar addu'a ga kisra lokacin da ya yaga takardarsa da ya aika masa ta kira zuwa ga Allah saboda lokacin da ma'aikin Allah ya aika ‘yan saƙo ursulu sun mafaha kullum rasulin bilgatin amlaki ko dunash tigali to lokacin da ma'aikin Allah ya aika waɗannan manzanni waɗannan ‘yan aike zuwa ga sarakuna ya rubuta musu wasiƙu a wasiƙan yana cewa zuwa ga wani sarkin gari kaza aslim taslam yutika Allahu ajraka marratayn ko wa in abaita fa inna ma alayka misali ismul majus zuwa ga kisra sarkin farisa ni bayan gaisuwa ni annabin Allah ne Allah ne ya aiko ni da gaskiya kuma ina kira ka ka musulunta zaka kubuta in kuma ka ki musulunta to bala'i da azaba da zunubi zunubin duk majusawa yana kanka domin kai ka tare su gaba da musulunci su ma to kowane sarki an kawo sarkin rum ya ga takardar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai yi musulunta ba amma ya girmama takardar yasa aka dauko masa wani kaho a cikin gidan sarauta kaho ne na girma na alfarma ya zira takardar a ciki don ya girmama takardar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yasa aka je aka rataye ta a cikin gidan tarihi na gidansu yana itizazi yana alfahari cewa kamar annabi irin annabin karshen zamani yayi mai wasiya yasa aka je aka ya tura wa wato mukaukisu sarkin misra bai musulunta ba amma ya girma takardar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har ya bashi kyaututtuka da kudade ko dukiya ya bashi ma likita ya bashi kuma sai da mare tilkiya wanda take manzo Allah ya sadaka da ita baiwa ce har ta haifi sayyidina Ibrahim al-Mu'azzam kaga ya girma ma'aiki ya girma sakon ko da dai bai musulunta ba aka kawo ba idan Allah ya karbi kudin ya karbi matar amma yake a mai mai da likitan sa ba matar likita ka gaya masa mu mutane ne inda ba ma cin abinci sai mun ji yunwa ba ma fara cin abinci sai mun fara jin yunwa kuma mun ji yunwa ma ba ma ba ma ci mu take cikin mu ci muke kada ran kada han muna raba cikin mu gida uku ne kashi ɗaya mu sa abinci kashi ɗaya mu sa ruwa kashi ɗaya mu rika numfashi a ciki kamar ma yake yana koya mana asalin likitanci cewa in dai mutum zai kiyaye wannan to zai zauna lafiya ma cuta ba ta same shi ba to kaga duk waɗannan sun girma takardun ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da basu musulunta ba an kai wa sarkin habasha shine najashi shi musulunta ma yi gaba ɗaya amma da aka kai wa shi wannan inannan Allah kisra aka kawo masa takardar ma'aiki ya gani aka karanta sai ce baka takardar aka mika masa kudin sai sa hannu ya kikketa yayyaga yayyaga yace ni wannan makiyayin makiyayin raƙumin zai aiko wasiƙa ce wa bi shi in zama kaza in zama kaza ya faɗi mana domin marasa kyau ɗan aikin ya dawo cikin ɓacin da damuwa ya zuba ma aisha Allah labarin abin da ya auku cito karɓar takardar ya ga yadda aka ga yadda aka yake da sai kuma ga abin da ya faɗa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce to kisra ya yaga mun takarda ta amma mulkin sa ya yaga shine ma'anar yayi addu'a baka ga kisra lokacin da ya yaga masa takarda ya ce to ya yaga mun takarda amma mulkin sa ya yaga kuma ga kula abin da ya afku kenan duk waɗannan daulolin gaba ɗaya ba daular da ba ta ɗore ba har zuwa yau ɗin nan ko daular rum ita ce italy har yanzu na suna mulkin su yadda suke kuma har yanzu ri'a wa isan ne suke mulkin har yanzu akwai daula ta addini a garin kiristancin duniya gaba ɗaya ne alƙibla su ko habasha har yanzu da nan daular tsayayya misir haka amma ina daular kisra take yanzu in an ce ka nemo ta ma sai an dinga gaya maka tarihi ai da yanzu haka ma daular ma an kike ta sama wani bangaren ta yana cikin iraki wani bangare yana cikin iran a haka fa daular ta tana rabu sai dai an na maka ma'adar tarihi amma ba dai daular ba babu ita ta rushe tuntun Allah ya kiyaye mu
فلم تبق له باقية ولا مسجد لفارس رياسة في أقطار الدنيا ya zama babu abin da ya saura gare shi daga mulki kuma daular tasu ta farisan ba abin da ya saura gare ta daga shugabanci a nan duniya gaba daya ودعا العصبين قد عليه الصلاة أن يقطع الله أثره فأفقد ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi baka addu'a akan wani yaro wanda ya gifta masa sallah ma'aikin Allah yana sallah ya sa sutura wani yaro ya zo ya zai gifta a sallah ma'aikin Allah ya yi da zai hana shi ya nuna masa sallah fa nake kaga bana amma sai da shi da irin yaran ne marasa ji wanda dama ba sa jin magana iyaye ko manya ma'aikin Allah ya ji ba daɗi sai ya masa baka addu'a ya ce Allah ya yanke asarinsa Allah ya yanke asa ya yanke sawayensa mana ya daina ma tattakawa ƙarshe kawai daga wannan adda sai zama ya koma zaune zauna kawai baya iya tashi kullum a zaune sai ya mutu
وقال لرجل رآه يأكل بشماله كل بيمينك ma'aikin Allah ya faɗa wa wani mutum wanda ya ganshi yana cin abinci da hagu ya ce kai malam ba a ci da hagu ci da dama da dama za ka ci وقال لا أستطيع wai zai wa ma'aikin Allah gatsali ya ce ai ba na iya ci da dama ban iya ba فقال لن تطعك ma'aikin Allah ya ce har abada kuma za ka iya ba فلم يرفعها إلى فيه tun daga ran nan bai iya sake daga hannun daman ba sai ya zama kurin a sangame ba zai iya dago shi ma bakin sa balle ya ci abinci da shi
وقال لعتبة بن أبي لهب
ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga utbatu dan abi lahabu اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فاكله الاسد ya ubangiji ka sanada masa wani kare daga cikin karnukanka sai wani zaki ya banka shi cinye
وقال وقال لامرأة ma'aikin Allah ya faɗa ga wata mace اكلك الاسد فاكلها Allah ya sa zaki ya cinye ki sai ko zakin ya cinye ta
وحديثه المشهور من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعائه على قريش حين وضع السلام sala حين حين وضع حين وضع السلام على ركبته وهو ساجد مع الفلك والجن
wasan mahu وسماهم hadisin nan nasa wanda yake shahararre a cikin ruwaya sai na Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kare da gare shi a cikin sha'anin addu'a da shugaba yayi sallallahu alaihi wasallama akan Qurayshawa lokacin da suka wato jefa tumburkumar raƙumi akan gadon bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a hadin yana sallah yayi sujada tare da kashin raƙuman da jinin dabbar da aka yanka din da suka ɗebo suka zuzzuba ma'aikin Allah a gadon bayan su yana sallah uzbillahi to aka rasa ma wanda zai iya matsawa ko sai jarumtar da zai share masa wannan abu har sai da yarsa na na fadi ma ta zo idan ta tabbata gare ta ta zo ta share masa tana kuka tana la'antar su tana la'antar su aiki Allah ya tashi to sai ya addu'a baka a kansu kuma ya faɗi sunayen su daki daki Allahumma alayka bi fulanin wa fulanin wa fulanin wa fulanin idan ga faɗa suna suna ya ubangiji gawa ga kanan gawa ne ga kanan gawa ne ga kanan ga digi kiranta sunayen manya-manyan kafaran makan nan kafin su a lokaci
فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر abdullahi bin mas'udin ya ce wallahi na gansu mafi yawansu an kashe ranar yakin badar ya ce ya gansu an kashe ranar yakin badar amma mai sharhi ya ce a mafi yawansu aka kashe saboda a cikinsu din wanda ba ake Allah ya faɗa kuma wanda suka yi laifin akwai wanda ba a badar din aka kashe su ba sai daga baya kamar ukubatu bin abi mu'ayd din yana cikin su amma shi ba a filin badar aka kashe shi ba eh ba a badar aka kashe shi ba kama shi aka yi shi a badar kama shi aka yi a matsayin fursuna sai daga baya aka kashe shi haka na ammar bin walidi yana cikin su shi ma amma ba na aka kashe shi ba shi a kasar habasha zamanin sai na umar dan hadda ba a sanya halaka amma dai kafiri ya mutu shi ma
ودعا على الأكل من أبي العالي وكان يعتقد بوجهه ويمكن من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فرآه فرآه ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a akan hakan bin abul asi lokacin da ya kasance yana kikkifta idanu ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma'aiki Allah ya masa ishara yace la kai ka daina ka daina amma bai daina ma'aikin Allah yana zaune cikin sahabbansa yana magana da su yana musu bayani yana musu bayani shi kuma shakiyin yana can nesa yana hango ma'aikin Allah yana magana bai san me ake cewa ba sai ya riƙe kwaikwayon annabi yana ko izgili wulakanci yana riƙe kyauta ido haka yadda annabi yake bayani annabi ya masa ishara ka bari ka bari amma bai bari ba da ya kimari sai ma'aikin Allah ta to ci gaba da yi cewa ci gaban nan ku haka ya ci gaban duk tsawon rayuwarsa bai jana wannan kirsi kirsi kawai ka gashi kawo ku shi ta kirsi kirsi tun da annabi ya ce bari ya ke bari ta ci gaba da aka ce shi ke nan bai gushe bai dinga wannan kirsi kirsi har mutuwarsa
wada alamu halin gini da sa mata kamatar saba'in na fazar wani auru sun to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a baka ga muhallib bin jassamata shi muhallib bin jassamata akan sa wannan aya ta sauka idza laqitum ko idza amilni wala taqul liman laqiya ilaykum salama lastabu minan tabtaguna ardhal hayatid dunya fa inda allahi maganimu kaseera ko wato ma'aiki Allah ya tura su ne a matsayin runduna ta sariya runduna ta sariya to suka tafi sai suka haɗu da amiru ibn abrashi shi kuma ya kulle ta wani waje ya koro tumakinsa da dabbobinsa yana tafiya yana ganin su ya ga ayarin sahabbai ne musulmai sai ya ce musu assalamu alaikum ya musu gaisuwa irin ta musulmai amma shi wannan muhalli sai ya ɗauki kansa kurin ya datsa kansa sai suka yi sahabbai suka ce ya za ka haka ya za ka kashe mutum bayan tana ji ya yi sallama ma yadda alamu musulmi ne shi bai kula su ba kawai ta tarbi dukiyarsa da yake korowa ɗin dabbobin nasa da kayan da yake da su kurin ya haɗa a matsayin ganima ya samu gani da aka dawo gida aka gama ake Allah ga abin da wani sai aya ta sauka tun kafin ya dawo da aka zaka ce ai ga abin da aka ga abin da aka mace Allah sai masa addu'a baka masa addu'a baka kwanansa bakwai sai mutu aka je aka binne shi ma ƙasa take karɓar sa da an gama binne shi kullum sai a ga ya bulluko ƙasa in aka sake mai wani kabarin aka sake binne shi aka tsira kaya masu nauyi a kansa kamar duwatsu ko na a daddanne shi da su kuna gamawa ko karkada hannu ku kullum sai ga sake bulluwa bulluko da suka gaji suka rasa yadda za su suka ga ba aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi ga halin da ake ciki mun binne shi mun binne shi ƙasa ta karɓar sa
sun mawuriya na fazar Mhm.
mayakin فألقوه بين السدين ورموا عليه بالإجارة ma'aikin Allah ya ce to ku je ku jefa shi a kankanin kwari kawai ku samu duwatsu ku zuga mai aka ba zai bunda ba inda ƙasa ce ba ta karbe shi haka aka aka je ka samu wani waji kawai aka jefa shi ciki aka samu duwatsu manya manya aka zuga mai aka aka bar shi ana
السد جانب الوادي wato kwari kenan shine suddu
وجعل أمور منهم بيع فيسه هي التي شهد فيها هو من النبي صلى الله عليه وسلم wani mutum ya yi musanta cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba su cinikin doki da shi ba annabi ya sai doki a gurinsa kuma daga baya sai musanta yake ni ban sayan maka ba doki na har yanzu na wani yace waye shi daga cewa ka siya to sai huzai mutu yau ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shaida annan ne ma ma'aikin Allah ya ce to shaida huzai mutu dai take da shaidar mutum biyu
ورجل الفرزة فلا آمن ba'dun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rajuli نعم wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da dokin gurin mutumin tunda ya ki yadda kuma ga mai shaida ya yi shaida amma bai yadda ba sai mai masa shi to ga dokin kanan jika tunda baka yadda na siya ba ni dai na san na siya ba kuma na biya kuɗin amma yanzu ka musanta ko ban da shaida ga mai shaida ya yi shaida ka ce baka yadda ba je ka ga dokin nan a je a ce ya bashi
فقال اللهم إن كان كاذبا فلا تبارك له فيها sai ma yake Allah ya ce ya ubangiji idan ƙarya yake yi akan abin da ya faɗa to kakke masa albarka a cikin dokin nan
فأكبر الشافية برجلها ai dare yayi kawai doki wato dare ya kawai doki ya bunga sai ya mutu ya kumbura cikin sai ya kumbura kawuwan suka daddaga sama haka haka ya nusar da shi shi ma bai mora ba وهذا الباب أحسن من أن يعاتب wannan babi ya yi yawan da ba za a iya cewa a gama bayani a cikinsa komai da komai sai an kawo ba abubuwan suna da yawa irin yadda ma Allah ya addu'a ga mutane ko ya addu'a a kansu kuma abin ya farlanta shi wannan fasali kenan amma ba za ka iya kai fasalin nan ba a sai ta ba ta muje mu gani a cikin karamomin shugaba sallallahu alaihi wasallama da kuma albarkunsa da kuma yadda abubuwa suke canja kala idan ma'aikin Allah ya taba su ko ya rungume su an karba ga sayin na nasu ibn malik da na tabbata gare shi cewa mutanen madina sun firgita wata rana saboda an ji wata ƙara ta fashewa mai tsanani a nesa
فرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسل لأهل الحسا كان يتوى أوجه
sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya haye gadon bayan wani doki na abu dalhata ya masa hawan badde ba siddi ba komai haka ya hau kansa ya ruga ya tafi ya gano abin da ke faruwa kana ya kaduhu shi dokin ma dange shi yake yi a lokacin ba shi da lafiya wani kuma yace ba dange shi yake ba dokin bai da sauri dai wajen tafiya haka yake bai da bai da lafiya yayin da ma'aikin Allah ya dawo ya ba shi dokin sa sai ya ce kai dokin nan naka ko jini ma'ana yana nufin wajen gudu ko ji ne a gurin gudu can daga lokacin yana dokin ko tsere za ku yi da shi ba za ka yi wuce shi ba za ku ga yadda yake ma'aikin Allah ya zunguri dokin sayan na jabiu ko raƙumin sayan na jabiu wana lokacin raƙumin ba shi da lafiya ya mashar-mashar kamar zai kwanta ba shi Allah tsikare shi haka da wata sanda da ke hannunsa shikenan na shida sai dawo cikin nishadi shi rako ya kuma ya zama yayi lafiya har ya zama shi kansa sai na Jabiru baya iya wato sarrafa aka da rako ma ya fi karfin sa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya aikata irin haka dai ga dokin nan na sai na ju'airu al-ashda'iyu wanda yake ma'aikin Allah ya doke shi da wata bulala da ke hannunsa kuma ya sanya wa dokin albarka shi Allah ya maka albarka ya doke shi tun daga lokacin ju'ailu ya kasa kontrol din baya iya wadannan dokin baya jin dinzani saboda gudu kuma dokin da ya dinga haihuwa da mace ce dokin da ta dinga haihuwa ju'ailu yana sai da 'ya'yansa sai da ya sai da doki dubu goma sha biyu daga cikin zuri'ar wannan dokin guda ɗaya.
warki mai mara tsatuban tsarin yi mubalata farar da hunin lalarin lalarin sarayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya hau wani jaki kadufi wanda yake wato mai lankandi ba shi da sauri kamar yana ɗange shi ne shi ma na sa'ad ɗan ubada ne amma da maki Allah ya dada shi tuna da shi yana sauri yana yayi lafiya yayi kwari ba a iya tsere da jakin masu ya tsere mutane sai na hal dan walidu ya kasance ya sanya wasu gargasa daga cikin gargasan shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin shafin hula ta sa bai taba halartar yaki ba shi sai na Khalidu da wannan hula a kansa ba a yi nasara ba ya zo a cikin sayyid buhari ga sayyid na asma'u yar abi bakar yadda na tabbata gare su cewa ta fito da wata jubba a baya daya lisiya ta ce kun ga wannan jubbar to ma'aikin Allah ne yake sanya ta tasa ce ta annabi ce to wannan a baya ta ma'aikin Allah asibiti ne na yankan shakku duk mara lafiyar da aka kawo da mun jika gefanta muka matsi muka bashi ya sha sai ka ga ya warke
وحدثنا القاضي أبو علي عن شيخ أبو الكافر بن محمود alƙali
قال كانت عندنا قصة من ƙas'atun ƙas'atun ba ƙas'atun ba كانت عندنا قصة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم alƙali abu ali ya zartar da mu daga shehinsa abu alƙasir bin mamuni ya ce akwai wani akushi daga cikin akusan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a wajenmu
فكنا نجعل فيها الماء للمرضى mun kasance muna zuba ruwa a cikin wannan akushi domin mu ba wa marasa lafiya su sha فيستشفون بها sai suna neman waraka da wannan ruwa da ke cikin akushin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama وأخذ بهجام زفاري لقبيبة من نبي عثمان رضي الله عنها رضي الله عنه wata rana jihjahu algifari ya fusgi kwagiri ko sanda daga hannun sayi na usman dan affan allah ya kara masa yadda lokacin yana halifa ya ya je ya yi hudu ba ta juma'a an yi sallah an gama ya to yana dogara ta zai koma gida shi sayi na usman kawai shi kuma wannan jihjahu sai fus- faci ido sai fulge sanda daga hannun sayi na usman sai ɗora ta akan gwiwarsa haka yana nufin zai karya haka ya yi a cikin gwiwa yadda ake karya abu ya haka zai ban tsara sai karya فصار الناس به mutane suka daka mai tsawa kai kai kai kabari
فأخذ فيها عاملا To. a ruwaya mafi inganci bai kai ga karyawan ba da aka yi masa wannan tsawa sai fasa ita wannan sanda bai san daga ina take ba sandan ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallam da ita maza Allah yake hudu ba an zai hagu mai kuma sai ya zama halifofi da suke gada sun zamanin sai na abubakar sai na abubakar da ita ke hawa mumbari ya hudu ba sai na umaru da ita yake har ta zo kan sai na usman to shi kuma yana da matsala da sai na usman din da haka wata sai na usman ya gama hudu ba ya to zai koma gida kurin ya fake da ya fusge sandan zai karya hakan nan da ya ana kai kai kai zai fasa usman ne ya karɓa sandar ai aikin gama ya riga gama ba dai ya yi ya gwada ba ba dai ya gwada abin da zai yi ba a shi kenan Ma- maba da hali ya riga magori ne kashe فأخذ فيها عاملا فقطعها ai sai zama wasu ƙurarraji kamar ƙazwa duk suka fito taɓa-taɓa a kan gwiwar tasa inda ya sanya sandar ta ba'aiki zai karya ɗin ƙarshe dai dole sai da aka yanke ƙafar sai ga sha kuma gurgu wa mata kuma bai shekara bai mutu saboda ci gaba ciwon yayi da aka yanke wannan gabar maimakon ƙurajen su dakata iya na shi suka tsallaka gaba suka ci gaba aka kuma yankewa suka ci gaba ƙarshe dai bai shekara bai mutu kansa ta daɗe kansa ta daɗe sharif amma shi wannan kansa kaga shi tsokano ta yi Allah ya kiyashe mu Hmm.
وسكب من فضل وضوئه في بئر قباء فما نزفت بعد ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zuba ragowar ruwan alwala ta sa a cikin rijiyar nan ta kuba sai ya zama bata kuma kafewa ba daga ran nan وبلغ في بئر كانت في دائرة ma'aikin Allah ya yi tofi a cikin wata rijiya da ke gidan sai na anasu لم يكن في المدينة أحد منها sai ya zama babu wata rijiya da ta zama mai tafi daɗi fiye da ruwan wannan rijiya a cikin madina gaba ɗaya ومر على ماء فسأل عنه ma'aikin Allah ya shuɗe da wani ruwa yana kwance ita wannan ruwan kuma wannan ruwa ne haka فقيل له اسمه بيسان وماءه بالحوض aka ce to ruwan dai sunansa bai samu kamar ka ga wani ɗan ƙorama ko nan muna da gwalalo ai muna da gwalalo muna da sarari kowane ruwa za ka gana da suna sai ma ma gyala tun baya wannan wannan ruwan kuma wanne ne sai aka ce bai samu sunansa kuma ruwan ɗaci gare shi kamar kanwa santsi ne da shi فقال بل هو الرحمن وماءه طيب فتاب to ma Allah ya ce a'a sunansa na umanu ba bai sanu ba kuma ruwansa mai daɗi ne. ana zuwa aka ɗebo sai aka ji ruwa zama ruwan daɗi saboda ma Allah ya canza mai sunanin ta shi
وأتي بلغ من ماء زمزم فمد فيه فصار عليه من المسك an zo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da wani ruwa guga guda daga cikin ruwan wato zamzam ya ɗiba ya kurkura a bakin sa ya mai da shi ciki sai ruwa ya koma yana ƙanshi har ya fi almaski ƙanshi وعلى الحسن والحسين لسانه فمسهم وكان يسقيان أحدهم فساء ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa sayyidina al-Hasan da sayyidina al-Husaini harshen sa sun tsotsa suna yara lokacin suna kuka ba nono na na faɗi ba mata kusa an kawo su ganin gida wurin kaka suna ta kukan yunwa haka Allah ya turo harshen sa kawai mika musu ka dinga tsotsa kamar suna shan nono shi kenan suka shi sun koshi a ne mutum وكان لأم مالك أكة تهدي فيها للنبي صلى الله عليه وسلم خمرا
ita kuma wato umu malik ta kasance tana da wani gora wanda take aika wa ma'aiki ko kuwa salaka irin da fata ake yinta amma mai ake zuba a ciki ko nono da tana aika wa ma'aikin Allah hadiyar danyen man shanu a cikin wannan salakar tata
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحصلها sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta cewa kar wato ta tatse danyen man shanun da ke ciki ta bar shi a haka sai ta rika ɗiba tana amfani da shi amma kar ta tatse
ثم رفعها إليها فإذا هي مملوءة خمرا ma'aikin Allah yana miƙa mata su daga ya cika da mai da mai a ciki
فيأتيها بنوها يسألونها الأدواء ‘ya'yanta suka zo suna neman su ba su ɗan abin da za su yi miya da shi su ci wata gurasa ko su ci wani abu وليس عندهم شيء a lokacin kuma babu abin da za a yi abinci da shi فتأمل إليها فتجد فيها خمرا sai ta je su ɗauko wannan sadaka ta no- ta mai ta tatso daga ciki ta ba su su je su dinga dangwala suna ci
وكانت تسير منها حتى أثرت أثرتها haka ta dinga yin miya da wannan har sai da ta ce ba zai in zazzage in ga iya abin da ke ƙarshen abin nan to daga nan kuma sai ya ƙare
وكان يكتب في أقوال الصبيان مراري ويجزئهم يلقه إلى اليمين ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin tofi a cikin bakunan ƙananan yara wanda suke shan nono sai su wuni ba su nemi uwarsu ba saboda sun ƙoshi
ومن ذلك بركة يده فيما لمسه وغيرته من سلمان رضي الله عنه yana daga wannan albarkar na sunafin hannun shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya shafa ko ko yadda sa ka sayin na salmanu ya dana tabbata gare shi إن استعرفه مواليه على ثلاثة ودية ودية
ya gari su halahu يجلسها لهم yayin da mai gidansa ya rubuta masa fansa cewa dabino guda ɗari uku zai dasa
كلها تعلق وتطعم kowanne daga cikinsu ya yi 'ya'ya a wannan shekara kuma su ba da abinci وعلى أربعين أوكية من ذهب
kuma a lokacin dabino fa in ka shuka shi sai dai jikokin ka su ci 'ya'yan ba dai ba dai kai ba amma su a shekara ɗaya suke so a yi a gama sannan kuma ya ba da ukiya arba'in na zinari a matsayin fansan kansa فقام صلى الله عليه وسلم وكان سعده بيده إلا والده ورفع منهم sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya tashi ya je duk da sa masa dabinan da kansa in banda guda ɗaya wanda waninsa ne ya dasa ta shi ne sai na umaru shi ya dasa guda ɗaya
فأكلت كلها إلا تلك الوالدة duk guda sauran wato ɗari uku in banda guda ɗaya sun kama in banda ɗayan nan ne bai kama ba
فقال النبي صلى الله عليه وسلم وردها فأكلت to shi din ma guda ɗayan da bai kama ba suka ce ba su yarda ba tun da sauran sun yi wannan da ya ba sharti bai cika ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce to me yasa shi wannan ɗin bai yi ba sai na umar ya rasulullahi laifi na ne ni ya dasa ba kai ba ake Allah ya ce ba komai sai je kama ya tuge ya kuma dasawa kuma ta yi ƴaƴa a wannan shekarar ita ma a wani ƙauli ma an ce nan take ta yi ƙawatar da ƴan uwan kuma ta yi ƴaƴa a sannan
وفي كتاب البرجاني قال أمر فقال أمر العقل يطعم إلا الوالدة ya zo a cikin hadisi na mazaru cewa sun ciyar da abinci su na dabilai a wannan shekara amma da kwaya ɗaya da bai yi ƴaƴa ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردها ma'aiki sallallahu alaihi sallama sai ya cire ta ya kuma dasa ta sai ya zama sun yaya a wannan shekara وأعطاه يوسف بيضة الجلالة من ذلك بعد أن أرى على مكانه ma'aiki sallallahu alaihi sallama kuma ya ɗebo yan dirhamai da ba su fi girman ƙwan ƙwan kaza ba ya ba shi yace gashi ka je ka kirga musu ƙoƙiya arba'in ɗin su a ciki amma sai da ma'aiki Allah ya tattofa wani abu akan harshen sa tukunna daga harshen sa وهو من هذه وهذه وهذه أوتي فن Salman ya je kirgawa su waɗannan masu gida nasa ƙoƙiya arba'in daga cikin wannan abu da manzo Allah ya ba shi وبقي عنده مثل ما أعطاه sannan kuma ga abin da ya bashin yana nan bai ragu ba ko ƙwaya ɗaya bai zama ya ragu ba To, sai da minti tara shi kenan alhamdulillah dama na sun za a yi ba za ka kai ƙarshe ba lokaci alhamdulillah Allah ji gamu Allah ji gan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da masoyanmu da ƴan uwanmu Allah ya samu gama duniya lafiya alamma Allah ya saka musu alheri iyayen mu Allah ya saka musu alheri kuma za mu iya ba Allah ya iya mana abin da ya gagare mu Allah ya mana maganin sa Allah ya mana arziki rayuwa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da muke kauna gurin ubangiji Allah ya ba mu da abin da muke tsoro Allah ya kiyaye mu Allah ya sanya albarka cikin abin da ya ba mu halin da kasar mu take ciki na mawuyacin hali Allah ya raddafa mana shi Allah ya gyara mana wannan sha'ani albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka addu'o'in ma'aici sallallahu alaihi wasallam wannan wata da muka shigo ciki na Ramadan Allah ya karba ibadar mu Allah ya ba mu lafiya cikakkiya Allah ya sa mu karshen ta lafiya Allah tabaraka ta'ala sun yama cikin intattun bayi a cikin wannan wata barka annabi sallallahu alaihi wasallam malam da yakuwansa Allah ya kara masa lafiya Allah ya sa rakiya ta tsawo albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk suke wannan wasiya da addu'a Allah sun bukatu su Allah ya biya musu Fatiha da Salatul Fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu mustaqim salatu ala salihim bil maghdubi alaihim waladdallin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Mabud والخاتم لما سبق الناس الحج والحج والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم بها وبرضات فيه وتغلق بها النار وبشر تاسيتكن بها ولي والاكسير انت ولينا مولانا فليم الولي ولي النصير يا رب بالذات وبالصفات فكلنا في سائر لها فاجبر قلوبنا على الايمان وانظر إلينا وانصر أن نجينا أدوبنا وأجدينا وهب لنا واجعلنا في كل من قد آتنا إليك التي آتنا للمصطفى الشفيع يوم المعاشر خير الورى من قده بي بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بلا خير لنا وأمما عليه صلى ربنا وسلم وفاض بلا خير لنا وأمما عليه صلى ربنا وسلم وفاض بلا خير لنا وأمما اللهم صل سيدنا محمد الفاتح لما وقلم والخاتم لما سمعنا سراجنا والهادي إلى سراجك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك